dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ira da amincin Allah su kara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi Allah ya kara musu aminci da iyalan gidansa tsarkakakku da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu wanda suke da karfin imani suka yi dakon musulunci suka watsa shi a duniya Allah ya saka musu da kyakkyawan sakamako Allah ya kara musu yarda gashi yau cikin kaddarawar Allah muna rana ta sha biyar go daren sha shidda ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijirar ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma ne san da mu kuskure idan mun yi kuskure muna roƙon Allah ya karkare daga cikin zukatanmu kuma ya yi mana jiya dai cikin kaddarawar Allah muna cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran Allah ya taimake mu Allah ya sa a cikin mizanin ladan mu Allah ka sa mu daga cikin wayanda Allah yake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ya karba ayyukan mu gaba daya mun tsaya aya ta goma sha ɗari da sha uku ko sha hudu? da sha hudu insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da sha biyar jerin ayoyin da suka gabata irin aya ta ɗari da sha biyu da sha uku ayoyi ne wanda suka karantar da mu a kitabi sun sha bambam a cikin arna ma akwai bakin arne ko bakaken arna su ne azalumai masu shan jinin al'umma a cikin ali kitaba akwai mugaye akwai masu ɗan dama-dama da haka a cikinsu kuma akwai waɗanda suke sun kasance al'umma ce da ke tsayin daka akan karanta littafin Allah sai dai ‘yan kaɗan ne kamar da Allah ta'ala ya ce ‘yan kaɗan ne wa kasirar minin fasikun da yawa daga cikin ali kitaba fasikai ne kuma dole ka yarda da fasikini tunda Allah ya ce fasikini akwai wanda suke imani da Allah da ranar tashin alkiyama bal har zaka same su suna umarni da alkhairi suna hani daga miyagun ayyuka kuma suna gaugawa zuwa ga dukkan wani aikin alheri Allah ce ka waɗannan suna daga cikin salihan bayi managarta da haka sai Allah madaukakin sarki ce wa ma yafa'alu min khairin wa ma yaf'alu min khairin falan يكبرون والله عليم بالمتقين domin Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da ayyukan masu aiki inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amalahu Allah baya walakantarwa ko ya tozartar da sakamakon aikin mutumin da ya kyautata aikin shi shi yasa yace wa ma yafa'alu min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi ko abinda kuka aikata na kai falan yukfaru Allah baya bata shi ma'ana la yudayyi'u inda Allah baya tozartuwa a wajen Allah duk abinda ka aikata a wajen Allah kanka kawa in ahsantum ahsantum li anfusikum ahsantum li anfusikum Allah yace wallahi in kuka kyautata kun kyautata wa kanku ne ba shi yake ta kowa ya riga dan kai nasa ya hake ne mana idan kai lalata to kai zaka girbi kayanka ka shimka alheri za ka girbe shi ko bayan bayan wani lokaci ne sau da kakan yi alheri baka ma san kayi ba wata rana sai bayyana a duniya ba kawai sai Allah ya sa ka ci samarat idan ka shimka itaciya a gidanka ai gindin itaciyar ma arziki ne kuma za ta ba da inuwa kuma za ta ba da yaya ko to alheri haka yake za ka ci 'ya'yan itacen alherin ka tun a duniya sannan za ka girbi abin da ka shibka na alkhairi a ranar lahira yasa Allah ta'ala ce wa ma ya fa'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi falan yukfarhu Allah baya tozartar da shi baya tozartuwa a wajen Allah bal yujazikum bihi Allah ta'ala zai sakan ya muku da shi alkhairin da kuka yi wallahu alimun ubangiji ta'ala shi ne mafi sani bil muttaqi daga masu tsoron Allah ba iya gane mutum mai tsoron Allah Allah shi kadai ya san mai tsoron Allah amma akwai alamar tsoron Allah fa akwai alamomi amma ba lallai bane kuma ka samu mutumin yana da shi wani mawaki yace za a ga mutum kamar mumini mawakin Hausa ne ina ga yara su go ya ce ido na mutum kunne na mutum hanci na mutum ya ce amma idan aka shiga al'amarin zuciya sai ka yi kwamba kura da shi akwai wannan ko babu wannan wala wani mutumin kana ganin shi mutumin kirki wala ya hadari ne saboda zuciya shi ba ta da kyau sau da yawa ba lokacin da yake kallon ka ba wai yana kallon kana birge shi bane yana kallon waya aka yi ka tsallaka hadarin da ya shirya maka kulla-kulla da yawa eh saboda shi kullum ake shi kawai ya gina maka ramin kyata ka fada shi yasa ubangiji tabaraka wata'ala yana so ka zamanto mai yawan alkhairi Allah ta'ala kuma shi ne mafi sani ga mai tsoron Allah shi tsoron Allah abu ne wanda yake a cikin zuciya eh amma sau da yawa wani mutum zai wani ba a ce wani ka ji tsoron Allah sai ce to ai tsoron Allah a zuciya yake wani ko a zuciya yake inda zuciya ta ji tsoron Allah da ba kai abin da za a ce ka ji tsoron Allah ba eh mana idan zuciya ta gyaru ai dukkan gajikin zai gyaru amma kai kana shan taba a ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah a zuciya yake kana lalata iri iri a ce ma wani ji tsoron Allah kace ai da zuciyar taka tana da tsoron Allah da baka saba Allah balle a gari a cikin tsoron shi wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta'ala shine masani mai cikakken sani ga masu takawa Allah ka samu daga cikin su la yakfa alaihi amal amil aikin masu ayyuka baya koyuwa ga Allah wala yadhi'u ladaihi ajran min asana amalahu baya tozartawa ko baya tozartuwa a wajen Allah sakamakon mutumin da ya kyautata aikin shi da haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba yana ba da labari dangane da halayen mashirkai da alakarsu da Musa ya ce mi innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun su muminai dukiyar da Allah ya ba su tana musu amfani a wajen Allah saboda ana sayan aljanna da dukiya wai ba ka je ka yi ciniki da Allah ba ciniki an riga an kare shi shi Allah ya riga ya yi ciniki da muminai me ya saya a gurin su ya faɗi me zai ba su ya faɗa daga cikin abin da Allah ya saya a gurin muminai akwai me akwai dukiya kaga shi tana amfani su ko sabanin wa'annan zamu karanta wanda dukiyar ta su ba ta amfani su bal yaya ubangiji ta rata inna Allah ko baka san jini ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahum a a a a a a haka ne إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة ayar haka take jama'a ita ne kamar ya rage wani abu
يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن to inda haka ne ban iya karanta arba inna Allah tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum ni haka ne ya ha to kuma ya karanta hasabi kun ce haka ne in haka ne ni ban iya ba in kuma haka wani a tuna mishi Allah raba sake karanta ayar wannan إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة yawwa Allah raba ai ta hidani ma wannan shine magana gaskiya muna magana ne akan waɗansu Allah ya zana ya ce dukiyarsu ba ta amfaninsu balle ‘ya'yansu shi ne ce kaga saɓanin mu musulmi mu kuma dukiyar mu tana amfanin mu don Allah ya saya inna Allah ta rabi da muminin Allah ya saya daga muminai ya yi ciniki ya ya biya ya sa kashe ya yi sunye a wajen muminai Allah ya saya abu guda biyu an fusa hu amwalahu rayuwarsu da dukiyarsu ya saya kun sai da akwai wanda bai sallama ba to in kuma sallama Allah ce biyan ba da kuɗi bane ba bi anna lahumul janna Allahu akbar dan Allah Allah ya saya muke sai da mushi biyan da Allah zai bai mu'mine idan har sun sallama in har ka sallama to aljanna to yanzu kai ka sai da kuma karka yanga da shi sai kaga dama zaka bayar haka ne sai abin da kake so zaka bayar abin da ka sai da ga wanda ya saya ashe rayuwarka gaba ɗaya ka caukan in har kaya da kun yi ciniki da Allah za ka meka wa Allah ita ne ka ba wa addinin shi kariya yadda shi Allah ya ce ba yadda kai kake so ba dukiyar da kake da ita a hannunka gaba daya tintin Allah ya riga ya saya in har ka sai da to sallama mishi gaba daya kar ka yarda kar ka yarda dukiyarka ta shakuna sallama ta akan hanyar da Allah ta'ala ta dan shi ya riga ya saya kuma zai biya ka yanzu da Allah idan ka zo kana sai da ciyawa misali a kan janki ko a abalaki sai na saya sai ta kai mu da gida da kuma sai kai wani guri da ita na biya ka na biya a'a to ya za a yi Allah ya tsaye rayuwar mu kuma ka je kana abin da ga dama a rayuwar taka Allah ya ce ya sai dukiyar ka dukiyar abin da ga dama kake ba a bisa hanyar Allah ba kuma ka ce Allah ya baka aljanna ta yaya an yi ciniki da kai kuma kayi warto go kila ma kayi yaudara tunda an sai an ce ga za ka kai kayan kuma kai ka sha kwana to haka ya kamata mu ne wa kansa awo ya yi ciniki tsakaninsa da ubangiji akan rayuwarsa da dukiyarsa duk waɗannan ababen kuma akwai inda Allah ya ce a sasu kakka yarda lumfashin ka ɗaya ya tafi akan abin da ba hanyar Allah ba kakka yarda kakka yarda dukiyarka dala biye ta shiga hanyar da ba hanyar Allah ba don malamai sun ce almubazzaranci ba wai mutum ya zo ana kiɗa yana saka ɗarmin yana cire ɗarmin ɗan ɗari ɗan ya ke ta ɗan miliyan miliyan ko ɗan ɗari biyar biyar wannan ba wai shine almubazzaranci ba ɗaukan dukiyarka ko da frank ɗaya ne ka sa shi a hanyar da Allah bai ce ba wannan shine almubazzaranci Allah ya ce wala tubazzir tabazzira idan mubazzirina kanu kada ku yi albazzarati ai masu albazzarati ƴan uwan shedan ne ƴan uwan shedan a wadami a wadan kafirci da Allah wa kana shaytanu rabbihi kafura shi kuma shedan ya zama to mai yawan kafirci ga ubangiji ashe albazzarati malamai suka ce ka dauki dukiyar nan da Allah ya ciniki da kai sai ka shigar da ita inda Allah bai ta wani shine albazzarati ka zama dan uwan shedan to idan ga wanda yazo ana kida wani ya sun kuya ya rawa ce sai wane sai wane kai kuma ka ɗauko ɗarmi guda sai ka zazzaga mishi kai ina matsayin ka yake ta guda ina za a lalubo ka a cikin albazarai ha wani ai ya wuce nan wani ya zo ya zuga wani fa wani haka zuga ka ga wani ya ɗauko kuɗi wai ya watsa ba shi inda ma shi aka zuga da sauki kasa akwai wanda su zuga suna ke ɗan tauran giwa ɗan zaki kai in bada rashin hankalin bahaushe ai wannan an ci mutuncin gaba kuma ka ɗauki kuɗi ka bada an ce babanka toron giwa ne ka taɓa ganin toron giwa da wando tsirara hoi ke yawo kenan kaga babanka ya yake kira an ce maka ɗan zaki shi kuma zaki kowa ya shi a cikin jeji a zalimi ne aikin shi kawai kisa ya kashe baya cin komi sai nama kuma nama ma sai karin ciki kuma sai wanda ya kashe da kashe bai cin guntu kenan an ce kai azalimi ne ko kuma dan azalimi kuma ka dauki kudi ka bada dan toran giwa dan zaki da musa kin ji kallon je ka tambayi tarihin me da musa wallahi duk wata halittar za a dauki dan adam a mayar da shi kaskantar da shi akai ba zuga ka akai ba kaskantar da ke da akai abu da wata kuma ka ji dadi eh ka cire ka bada a ga jahilci gidan dan adam Allah ya karrama shi ya mai daraja hatta idan ka ga mala'ika a gidan aljanna ya je ne don yawa ɗan aljanna hidima kuma ɗan adam ne aljanna mala'ika ma akwai mai daraja kamar mala'ika? barandana aljani can baya duk wata halittar duniya ba ta kai ɗan adam a daraja ba don Allah ya ce da kai shi ya karama ɗan adam wala ƙarƙar ramuna ba ni adam
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ubangiji ta halatta hakika mun karrama dan adam dalilin darajar da muka bashi ne wa hamalnahum fil bari wal bahri muka hore mashi abin da zai hau ya tafi a kan teku da abin da zai hau ya tafi a sararin samaniya da abin da zai hau ya tafi a ban kasa bayan wannan kuma Allah ce wa razaqnahu min at-tayyibat muka halatta shi da dada dan ababe duk duniya ba wanda ke cin dadi kamar dan adam duk darajar aljani ai yana cin kashin da muka yada ne ko shi yasa kace idan kace abin nama kashin idan zaka yada kace bismillah dan a samu aljani musulmi ya ci dan arnai ba zai ci ba saboda kai bismillah ka yada shi abincin aljanu menene kashi da kashin dabobi haka manzon Allah ya ce babban kayan dadin su kashi da kashin dabobi haka annabi ya ce kamar ka diba dan adam abin da yake ci sai ya gyara sai an surfa sai an tankade sai an rere sai an tuka sai an yi miya sai a ta gani ko saboda Allah ya hore mishi mana tayyibat ababe na jin dadin rayuwa duk wani abin da muka noma shi mu za mu dauki mai dadin ne da disal da kwamsan da kaikan sai mu bami eh dabobi kulu wa ra'au an abaku sai mu ci mai dadin sai mu bai dabobin mu mi karmami duk yadda ka sai dabba kana son ta a gidanka idan ka tashi abincin da zaka bata ba irin naka bane amma kuma sayo kare fa daga Belgium su rika bashi abin da yafi abin da suke ci ko Allah ya sauke to abin da muke nufi a nan gurin darajar dan adam muke magana Allah ya ce muka hore mishi abin da zai aure tafiya a sararin samaniya da kuma kan teku Allah ya ce fadalla wala kathir muka fifita dan adam akan da yawa daga cikin abin da muka halitta kuma tafadilan kuma fifitawa shi yasa ashe duk abin da aka zuga ka aka ce maka kai kaza da in ba dan adam bane kaskantar da kai akai kuma halka ba da kuɗi dan zaki dan toran giwa eh kenan babanka tsirara yake yawo ba wando ba riga tunda kayar kai dan zaki dan dan toran giwa ne babanka kuma yana daga cikin azalimai tunda kai dan zaki ne Allah ya sauke to wannan darajar dan adam ta yi kasa ba ta yi hawa sama bane ba shi yasa dan adam ba abin da ya kai shi daraja a wajen ubangiji tabaraka wataala duk abin da aka ambata kasa da shi ne to shine mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana dukiyar mu tana da amfani dan Allah ya yi ciniki da wato dukiyarmu da kuma rayuwarmu ƴaƴanmu kuma suna da amfani ranar tashin alkiyama za a gwada mutum wani tarin lada da wata darajar da ya samu sai ce Allah matsayina bai kai wannan ba idan dai ake zan tara wannan ladan sai a ce astighfarin ƴaƴan da ka haifa ne yasa ka samu wannan eh kuma an ce kalma aihu da yawa ka haifi biyu daga dan solution sai dan shisha to wa zai maka adda ka samu wannan darajar amma an suka yi yawa fa sai Allah ya sa a samu nagari a ciki amma in ka ba su tarbiya saboda ka banza Allah mota ya mu yi aure mu aihuwar da yawa don yin alfahari da mu a gidan aljanna eh kuma ba dalili ba ne a ce wai ga wasu nan an ayyar suna yawa wannan ai ba musulunci ya ce a yaka ba saba musulunci ne daman kai musulmi ya kana da tsari a rayuwarka kana da manufa yawwa wannan ba musulunci ba ne jahiliya ce ba a shari'a da abin da jahilci ya kawo ana shari'a da abin da ilimi ya kawo ne yawa to da yawa daga cikin mutane ranar tashin alkiyama wallahi darajar za su samu a wajen Allah yawan astighfari da addu'o'i a ayyukan da suka musu kuma har arzikin duniya ma ayara samu ta hanyar aya wanda bai taba saji gami tsada ba sai ta hanyar aya shi wanda bai taba samun gidan kanshi ba sai ta hanyar ɗiyar da ya aifa to kai an ce kalka aiki da yawa kila wanda aka sa arzikin a hannun shi za ka ji daɗi a rayuwa ta hanyar shi kuma ka bari an ɓarar da shi to ya za ka yi ai dole ka mutu a talauci kar ka biya ta yan bariki su wannan bar su suna da wani tunani na nasara damar su aihuwa kar ta wuce biyu a samu fafi da mami shi kenan na uku a samu katon gari a garbe shi ne kawai allah ya soke amma su ake kayi da yawa ba ka gani za a ga mutum gashi nan shi kadai kato da kudin da ilimin da wani abu amma allah ya hana shi sai ya je gurin mai diya ashirin zai samu abin da zai karya shi kuma yan kari ne gaba ɗaya unguwar ba wani sai kada shi za a ga mutum da wato ilimi shi yana da daktora ma ɓangaren lissahi na kuɗi idan ya fara ma kalkil subhanallah kai ka ce shine kwakwalita ko kwamfuta ga ya iya lissahi kuɗi kuma ga ba kuɗin ko sisi sai ya je gurin wanda yake ko a bai sani ba kuma ɗaya shi wadan talatin kuma shi zai taimake shi ko ya ba shi rance ko ba wannan kenan a duniya ma akwai waɗansu darajojin da kana samun tayi a yanka gida wani ya shiga gida da ta hanyar ƴaƴan shi riga mai kyau wani tayi ƴaƴan shi abin hawa kai wallahi tsayiya maka ma wani in ba dan shi ba da baya je ba ko difa baya je ba wallahi ko difa ko difa baya je ba amma ɗan shi ko ɗiyar shi sai ta biya mai na biya babu makka kuma sai ya tahi har da guzuri da abin bari a gida shi ba da bulaguran sati in zai sai yana larura ya za yi Allah malam ba ku taba gani ba mutum ya rayu bai san yadda zai bala gudan sati ba amma ta hanyar ɗaya sai ga kawai ya huta kuma zuwa ta karayu ashe mu ƴaƴan suna da amfani a gare mu sabanin kafirai su ne Allah ce ba su da amfani a gare su a wajen Allah amma mu tun a duniya suna da amfani Allah ya gaya mana gashi kuma a yini muna gani darajar kamar wani lokacin sakamakon ƴaƴan gari maza ko mata dukkan su waɗannan karkashin su a duniya sai ga daraja kuma ranar tashin alkiyama akwai ƴaƴan da za su zo su wa Allah tsaye su ce su ba su ga uwayensu aljanna ba Allah ya ba su izinin da zai ce su eh su kama hannun uwaye sai sun kai su aljanna eh akwai wallahi baka ji mu manzo Allah sai yake cewa duk wanda yake da da dan da sai ya haddace alqur'ani shi uban da uwal ranar tashin alkiyama manzo Allah ce za a sa musu tajan abin da aka kaman wata gala ce wanda sai mutum mafi daraja ake sawa irin idan aka nada mutum shugaban kasa a kona abu da yake rata sai shi a kasar kaɗai yake rata ko to irin wannan za a ba su a sa musu sai wani ɗaya daga cikin magabata ke cewa to wannan uwayen ne aka sanyawa wannan hular daraja kan bin daraja shi wanda ya harce qur'ani ya kike tsammani shi kuma irin darajar da Allah zai dauka masa to in baka da yaya ba za ka ai duk duniya ma a ce baka aihu ba ai baka huce ba eh ai baka huce ba wallahi baka da ai ka ai rayuwa bata maka dadi ba a same su da yawa ne kuma masu albarka eh mana wannan shine kawai don haka wancan tunanin da Allah bar musu kansu Allah ya bar hanyar jirgin kasa daban hanyar jirgin sama daban saboda mu Allah ya gaya mana dukiya tana da amfani aya tana da amfani tun a duniya kuma a lahira su ne Allah ya ce ba su da amfani a gare su a ran tashin alkiyama sai dan zama musu bala'i da azaba to shi yasa wannan bangaren mu musulmi kenan akwai fa'ida akan ƴaƴanmu da dukiyarmu a yanda su kuma bala'i ne a gare su to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce mi innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta wa Allah lan tukunya anu amwaluhum dukiyar da suke da ta bata musu amfani wala auladun ballantana ƴaƴansu min Allah shi'a daga azabar Allah ba ta rage musu komi amma mu musulmi ƴaƴanmu suna raba mu da azabar Allah in mun ba su tarbiyya dalilin su muna samun tsira kuma a duniya suna amfanin mu Allah ya ce wa wula'ika ashabun nar ko kuma suna daga cikin ma'abota zama a gidan wuta ga 'ya'yan ga dukiyar ba sa raba su da azabar ubangiji tabaraka wata'ala kai in ma sun shiga cikin wuta Allah ya ce hum fiha khaliduna za su dawoma ne a ciki Allah ya tsare mu dawoma a cikin wuta kafirai su suke dawoma a cikin wuta amma musulmi in ya shiga wuta ma an samu matsala musulmi a wuta Allah dai tashi magana kashe da wuta ta fattakun nar allati waqudaha an-nas wal idara wadallil kafiri ku ji tsoron wutar da Allah ya yi tsarin makamashin hurata mutane da dole wasu sai ta wadallil wa mun tanadai ta ne ga kafirai ashe da kaga musulmi a wata kirimtar shi da ya kai shi kawai ya bi iblis Allah ya tsare mu to da haka Allah ya ce ba sa amfana musu komai dukiyarsu da 'ya'yansu daga azabar Allah ke suna daga cikin masu zama a gidan mutu saboda kafircin su kuma za su dawo mu Allah ya tsare mu sai Allah ya ce masalul مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها شر أصابت Mm, فيها شر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت mhm.
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ka san wani an ce dukiyar kafirai ba ta amfanin su ko sai ya ci mace ka amma ba suna kokari eh duk wani inda aka samu matsala su suke fara kai gudunmuwa da dukiyar su an samu matsalar gobara su za su kai an samu matsalar eh, yunwa su za su kai yaƙi su za su kai su za su tura mai da san- san furantar su rika bada magani ko suna allura suna tiyata da dukiyar su suke wannan wa kaf amma fa suna aiki ko suna ɗaukar dukiyarsu su ciyar da ita ga masu yunwa suna taimakawa ƙasashe marasa tattalin arziki su samu ɗan haɓakowa suke cewa fa suke cewa suke cewa don babu suke taimakon mu muna don gidan jiya don taimakon allah shine taimako ba nasu ba to shine anan gurin sai allah ta'ala ya ce saurara ka ji karki kalli abin da suke bayarwa ko suke taimako da shi suke kwalta suna gina rijiya suna salaran ma'aikata ana samun ana aiki a masalin ma yin fiƙuna fi hadhihi alhayati duniya misalin abin da suke bayarwa suna taimako suna ciyarwa a wannan rayuwar ta duniya Allah ce da ka taha da abin yake ka masalin rihun kaman a ce wata jamara ce an san jamara ko wata iska ce ake yi mai tsananin sanyi galibi matasan yanzu ba su san me jamara ba eh a da muna raka an ce jiya jamara ta wuce za ga itace ma har sun bushe saboda kuna sanyi eh sai ka rufe da bargo ka ce mamma a kara mu saboda sanyi nan da ake yi sosai to wannan shine kamar sanin rihun biya surun kaman a ce wata irin jamura ce ko iska ce wanda take da tsananin sanyi da take wucewa a lokuta zuwa lokuta irin waɗannan guraren a wani gurin kullum ma akwai ta asaba da hassa qaumin sai wannan jamara ko iskar mai tsananin sanyi mai kuna sai ta samu shukar waɗansu mutane dan in ta tara shuka kore ta take kurmus kamar an yi gobara tsananin sanyin ke kone wannan shibkar gaba daya to sai ta samu shibkar waɗansu mutanen da zalamu an kusan sun zalunci kansu ba a halakata sai ta halakar da wannan shibkar kenan duk abin da suke ciyarwa suke taimako da shi kafircinsu yakan sa kai ka can ai aika iska ta kone wannan shibkan Allah ta'ala yakan sanya wannan aikin nasu ya zama to haba mansura ranar tashin alkiyama za su yi tsammanin Allah zai biya su wa qaddimna ila ma amuru min amrin fajalnahu haba'an mansura sai lokacin da suka waiwayi suka gabaci zuwa ga sakamakon sakamakon abin da suka aikata na taimako da agaji da kyauta da dukkan abin da suka yi Allah ce sai mu sanya zama ta haba'an mansura kai ka ce wata kura ce da aka daidaita haka Allah ce kai ka ce wata jamara ta samu shimkar waɗansu mutane da sun zalunci kansu kaga sai ta halakar da shimkar gaba daya to haka kafirci yake halakar da aikin kafirai Allah ta kuma ma zalama hum la wallahi Allah bai zalunce su ba kake ce Allah ya zalunci dan Allah ya sanya sharadin ba da lada sai karkashin Islam duk wata ibada da duk wani abin da zaka dan ka samu lada in karkashin musulunci ke kana da amma in ba karkashin musulunci ba kana sai sa Allah ce wa ma zalamahum Allah shi Allah bai zalunce su ba walakin sai dai kawai anfusahum yazlimun su da kansu ne suka zalunci kansu domin sun tsaya mushrike ba su yi imani da Allah ba wannan shine abin da ke faruwa sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا Mhm.
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم Mm.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر gaskiya قد ne بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani wa amilu bi shari'atihi kuke aiki da shari'ar Allah kuke yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace la tattakidu bi dalatan kada ku dauki abakan shawara min dunikum daga wadansu wanda ba ku ba mun gane wannan Allah ya kira duk masu imani in dai shawara za ku yi tako ta ci gaba a rayuwarku da addininku to kar ku ɗauki waɗansu abokan shawara wanda ba cikin ku ba nan ba batun gida ko kabila ko gari ba ki ku musulmi a duk lokacin da kuke da wani abin da za ku samu ku yi shawara na ci gaba to kada ku ɗauki kafirai ku sa a ciki mu kuma su ne ke zartarwa ko a gudunsu muke koya musamman 'yan demokaradiyya don allah wannan aya 'yan demokaradiyya suke da ita ta kare aiki ne an shafe ta in dai mun yi imani da allah allah ya ce idan mun tashi duk wani waɗanda za mu ɗauka a bakan shawara to kar mu ɗauke su daga cikin wanda ba mu ba musulmi ba Eh, kar mu ɗauka la tattaka zubi tsana da dogori domin su wa'incan idan kun sa su a cikin sha'anin ƙasarku a cikin sha'anin ci gaba to Allah ya ce la ya luna kun kamar Allah ya ba sa rike muku amana ba yadda za a yi su rike muku amana ba sa burin alheri tare da ku ba sa son ci gaban ku ba sa son ku fita daga cikin halin kakare kai ba sa son ku samu ci gaba ba sa son ku zauna a cikin aminci da zama lafiya da arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala ce ke waddu ma'anatun burinsu ma ina ba ku halaka ina ba ku karkata ina ba ku lalace ina ba ku shiga halin kakanaka yi su rika ji a kullum idan an bude labari a ku labarin ku babu kyau mutum kaza za su mutu saboda yunwa mutum kaza sun rasa abinci bana lissafi ya sa mutum dubu kaza za su samu matsala yawwato wannan abin na birge su wallahi ya ce to shikenan za mu kai za mu kai muku gudunmuwar taimako yanzu ga bashi za mu baku amma so muke kaza da kaza za ku wai bashi za baka amma sai an gama da zaki da abu yanzu za mu baku taimako amma so muke to eh, da sharadi akwai wata doka wanda baku da ita a kasar ku kuma zamani ya ci gaba ana so kuma wannan dokar duk duniya a yi tafaki a kanta za mu taimake ku da amma sai kun yi sinye akan wannan dokar kwaye aiki da ta a kasar ku duk wani abu da yake mai mutane sai dakon kawai sai sa hannu mara a ba su kasu sa a jihu da an zo a sambulan ma sai a yi ambulan eh ba- ba haka ake ba dala ba haka suke ba haka suke ha- wallahi haka aka yi ta yi to za- ya za- ya za mu ci gaba ya kasa za ta ci gaba da irin wani su dama waddu ma'anatu gurinsu idan ma ku karkace daga tafarkin Allah zuwa ga tafarkin kafirci irin nasu Allah ce barin gaya muku abin da ku sani ba kada baddatul bagadha'u min afwayin kaifa haqiqanin adawa kiyayya ta ha bayyana tsakanin ku da su a bakunan su ma saboda ba sa kiran ku da sunayen kirki suna ganin ku yan ta'adda yan tsatsauran ra'ayi ka gani kiyayya ta bayyana tsakanin ku da su a bakunan su ma sun faɗi muku kiri da muzu cewa ba sa ƙaunar ku Allah ta duk yadda kuka ji sun nuna ba sa ƙaunar ku wa ma tukfi suduruhum abinda suka boye a cikin zukatansu na kyamar ku da adawa da kiyayya akbar shine mafi girma sama da abinda suka bayyana waye yi mu waye faɗo wannan magana waye halatta ahlul kitabi to kuma wani ya zo ce ba haka ba muna magana a cigaba amma ga mutane suna wai wata batun jijiya wallahi mu koya za a yi sai an mando sai an maido da domokaradiyya a kasar na ce Allah sarki baiwa Allah Allah shirye ki domokaradiyya bai tuntuna na ba babanki da da kakanki ba banda kaskanci da wahala wadiyar da su sai an maido musu domokaradiyya Allah kai domokaradiyya amin wallahi za mu yi ta faɗi Allah ya karyata amin saboda mu mu ga ta aiwa ban da mai ido ba ko ta aiwa ba wallahi ta aiwa ba makawa ma ba ta aiwa ba kana ji balle mara ido to tsarin su ne Allah ya ce sun bayyana muku hakiyayya kiri da muzu amma wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suka boye a zuciya da kyamarku da adawa da ku wallahi shine mafi girma sama da abin da suka bayyana in sun tashi magana ba sa ga mana mai dadi sai da su walakanta mu su ci mutuncinmu su kaskantar da mu su ce mu ne kuta don Allah wai mutum ne shi yana da arziki kuma wanda ba shi da arziki ya ce wai wancan wai fa arzikin shi yake ci amma ce wai shi ne kuta a wajen talauci don Allah wannan bisa zalimi na badala kuma wai ya yarda a jihunka yake ɗaukar kuɗi ya karya a jihunka yake cin abincin rana a jihunka yake cin abincin dare idan zai bukata a jihunka kuma sai ka cato a yanzu dai kai ne kuta kai ne mafi talauci a duniya kuma ka yarda haka ne fa muke fada haka ne da arzikinmu suke iranium da ta da wuta hasa sayarwa da mutane abubuwa na arziki wanda babu a ƙasar su zo su sata wani an sani wani ba a sani ba wa amma suka ce mu ne kuta kuma muka yarda mu ne kuta kullum muna to kudan taimaka mu da dan kaza ana ba a ba ku sai in ku yarda da kaza to mun yarda to ku je gashi shi ma rabi za ba ku sai in mun gani in kun wallahi haka ne yake ba duka ba za ba ku eh kuma a cikin naku ne za a dan tsinguya mu kuma kuka da ku dan Allah wa'annan mutane kuma a ce wai Allah ya maido su Allah ya kiyaye wallahi wa'annan wai an yi hakan ko mawarki ne to in ku ayi ai matasa ya kamata ku farka wallahi Allah ya kamata ku farka. A? To kaji? La haula wala quwwata illa billah. Allah ya so. Haka ne ba muke tare da su fa. To gaskiya wa'annan Allah raka take gona. Amin. Da su da tsarin su wallahi dubun masu. Dama Allah ya gaya mana hanyar mu daban tasu daban. Kuma Allah ya ce ba sa son mu. Allah ya ce suna gurin halakar mu sun bayyana kiyayya kiri da mutu a bakunansu abinda suka boya zuci Allah ta wallahi ya yi girma inda kun gani da kun ne sance su Allah ce kada bayyana lakum al-ayat mu dai inji Allah mun bayyana muku ayoyi amma in kuntum ta'qiluna in kun kasance ba su hankali aha in wawaye muke to ma gani in ku muna da hankali fa to za a gani Allah ka ce maka mana sai Allah ya ce
وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور wannan hujji Allah da mu yake wallahi da mu yake mu musulmi Allah ce ha antum haula'i wai yanzu dai ku dai ku ne ku waɗannan da ake magana mummune musulmi ta hibuna kuke san su ku ne yanzu hallo kuke san su la ilaha Allah wanda kai shi ne fa yake mana gargadin nan wala yuhibbunakum kuma ku kun san ba ba sa san ku Allah ya fadi kuma kara fadi ki ku ne dai har yanzu wa'annan musulmin masu imani da Allah kuke kaunar su wala yuhibbunakum kuma ku kun san ba sa kaunar ku wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma kun yi imani da littafin Allah gaba daya su kuma musiba dominu bi ba'd wa nakawli bi ba'd sun yi imani da wani sashe sun kada da wani sashe suna son su tsaya tsakanin haka kuma sun ce a shiga cikin addinin a yi imani rabin wuni kuma a kafirce rabin wuni don a janyo hankalin musulmi su yarda da su a kankatar da su a samun shakka shi ne Allah ke ce yanzu ku wa'annan mutanen ku ne da kuke san su ku kuma kun san ba sa son ku ku kun yi imani da littafin Allah gaba daya in har mun yi imani da littafin Allah da irin waɗannan ayoyi dan mu za mu so su Allah ya ce ga yadda fa al'amarin yake wai za da kofin kalu amana in kun haɗu su a wajen taro saboda sun ga kun yi shiga ka san idan sun gayyace shugabannin mu su ma sai su yi shiga irin tasu su sa karabet irin nasu su sa el bas irin tasu ko wasu ma za su zama irin su nawa aka sha gudawa a gurin taro sun walakanta shugabannin mu ko sun je su gaida sun ki ba su hannu wallahi ya sha gudawa ba ku taba gani ba mutum ya shiga irin ta makaron kuma ya je gaida makaron makaron ya manta da shi misali dai ba hanyar makarar da bada uwaye shi da baya haka suke kaskantar da su wala haka suke walakanta saboda idan har sun haɗu wai za da kukun ƙalu amana idan sun haɗu tare ku sun ce a shi ke na ai su ma sun yi imani ai kaza kaza ai duk ɗaya ne ai kaza kaza har ga suna ƙara musu wani matsayi kai kai ne shugaba na kaza a afirka kai mun naɗa ka cikin ecos kai ne kaza kuma dukkan dukkan farautar su mun baka matsayi kaza shikenan da kawai sun yarda da su idan an watsa wai za ka lau azu alaikum al'alamina bilagar da sun rabu da ku sun koma sai su sai su a taron su suna ɗora yatsa suna cizawa a kanku kash da dai mu same su musta haka ne wallahi haka ne idan ana taron za su nuna kamar duk ɗaya ne kamar suna son su kamar taimakon suke kamar duk ɗaya ne amma wallahi da sun zama sai su sai su to suna ciza yatsa a kansu kash wannan damun same su mun haka ne ba abu alaikum al'anamila suna ciza muku wannan yatsan min alghaizi saboda kyama da bakin cikin da suke muku Allah ya ce amma kun gaya musu mutu bi gaizi ku mutu da bakin cikin ku me yasa idan an zo wajen taro sun nuna duk ɗaya ne amma idan kun ba su wani labari a ƙasar ku wanda yake abu ne na ci gaba to lokacin da suka koma sanya su da su to a nan gudun suke ciza yatsa ya aka yi suka bar kuma har ko samu ci gaba ka yasa suke so su tsara wasu lokacin su rika sauraron ku idan za a yi tare eko su tura wakilansu idan za a yi tare iyu suke ta komi su tura wakilansu su ji mi mi aka samu na ci gaba a kowace kasa idan za a yi taron afirka su tura idan za a yi taron wane ne a nan gudun abin da suke so a kawo musu labari ya kuke ciki addu alaikum anamina min gaiz za su ji in akwai alherin da kuka samu da ci gaba to dalili da wannan ci gaban suna ciza yatsa a kanku saboda bakin cikin abin da ya samu a gare ku na alheri Allah ce kulka gaya musu mutu bi gaizi sai dai ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne mai ba da labari ne mai cikakken sani ne bi za ta sudur da abin da aka koyi a cikin kiraza ma'ana a cikin zuciya na alkhairi ko na shari sai Allah ta'ala ya ce ga kuma yadda suke إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها مهم.
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله أكبر.
إن الله بما يعملون محيط Allah ta'ala ce in tamsasukum hasanatun da sun samu labarin wani alheri ya samu a ƙasar ku tasuhum yakan bakanta musu rai an fito da man fetur a ƙasar ku sai ce ba ba man fetur bane ruwa ne ko da ya tabbata man fetur ne fa, to abin yana bakanta musu ne ba daɗi suke ji ba an gano wani zinariya mai mahimmanci a ƙasar ku tasuhum yana bakanta musu rai a shekarar nan an samu abinci mai yawa a cikin ƙasar ku tasum yana bakanta musu ne su suka ci a yi demokradiyya a yi zaɓe kun yi zaɓe lamin lahiya kun zaɓi wanda kuke so shi ya ci shi aka bai taso wannan yana bakanta musu ne ba abin da ke hasana ne mai kyawu ne a gare ku ya ku musulmi wallahi Allah ya ce baya burge su taso yana bakanta musu ne so suke ji a can guri akwai yan kidnahu ta akwai boko haram ta akwai yan kwanta kwanta ta akwai yan tashi tashi ta akwai yan yawa to wannan abin na burge su yana burge su bana abin jaraba da ya sun fali yana burge su lakwalkin ma kullum ana aba ana zanga-zanga ba a karatu wallahi wannan yana burge su yanzu tsirkita ji ko? tsirkita ji ha kai kasan ai akwai magana akwai magana mana da wallahi karatun na bokon da suka ce ce an yi kullum suke dafa mutane ba sa yaya mata lakwal ba waye suna gani ba a lakwal ɗin kuma ba sa cewa komai kullum ka ji daga can an fito ana ogo ba a ba a je a ƙone kwalta damar kwalta ba ta kirki ba tun ta millan sun da kwalta aka ba dubara ka gani a je a kashe ferus haka ne a ɓata lokaci ba a yi karatun ba wannan abin yana birge su amma su ji kullum lahiya lau yara suna zuwa karatun boko lamun lahiya suna zuwa ka wallahi wannan abun baya musu daɗi abdu alaikum al'alami da bilage wannan yana sa suna ciza yatsa a kanku da haka to ku sani dai wallahi kalmar sake eh ita dai farashi za ta yi kuma ga amerika nan tana shirin shirin kamar yadda muke ce to a yi kokari ita ma allah raka taki gora da mimo kowar waccan da alƙunutu ko da ƙarfin imani da yarda da Allah to ya zama mu koma ma Allah tun wani matsiyaci wallahi Allah zai zame shi kuma alamun lahiya wallahi ba Allah ya sa an yi aran gama yaƙi da yawa da manzan Allah da sabansa da kuma arna amma sun dawo da ganima lam yamsa su ba abin da ya same su na cutarwa ai haka ko ba haka ba amma akwai dalili me yasa wattaba'u ridwanallah sun biyar da Allah ne sun ba alqur'ani sun bi sunna sun kiyaye dokar Allah ne wannan shine babban asirin wallahi zu fadlu Allah ma abucin farala ne mai girma Allah ka samu cikin faralaka to yanda ka san wancan yaki yanzu ma yaki ne haka ba gere ba saba ko ku zo ku kasar mutane ku zauna ku rika zalunci ina dalili ta ce zaka taimaki mutum ya ce baya so sani to ka bashi mana mutum da kace zaka taimake shi yace shi baya so to ka sha mai lafiya mana kawai ka zo gidan ka ce ka taimake shi da karfin siya akwai wata muna yana taimakon ma yake mutum ne ya samu wani daga cikin shi za a ce duk 'yan ta'adda nan mala'iku ne su ko aljanu ne ba mutane ba ne ba wasu ba 'yan kasar ba ne ba ko sai a gane su ne ba su da gari ba su da gida ballantana a ce suna da ƙasa ko gwamnati kuma ba su da kuɗi da suna da kuɗi ba za su huta dajin ba sai aka ce sun zo suna faɗa da gwamnatotinsu sai ka ce bari ka je ka taimaki gwamnatotin kai ka sa akwai ƙarya a cikin wani kuma ka zo suna faɗa kai ka zo don ka yi taimako aka shekara goma ana faɗa kai ko ƙwazo ne ba ma ba ba a mare ka ba da ala ne gaske ne ko da a wajen rabiya ne a wata rasa ɗan aha kai suna faɗa har suna kashe kawunansu a kashe ɗari su a kashe mu kai kuma har yanzu ba a gaba kashe kai ne ma ba a kashe mu kai da ka zo gudun wayar taimako don Allah wannan abin gaskiya ne wani irin taimako ne ka zo kai ba wani biya ka zo ba ka zo ka taimaki wannan mai karfin akan mana kare don Allah barin tambaye ku yanzu kamar nan a cikin gidajen mu ne sai wannan yana da gida a dama wannan yana da gida a gusun wannan yana da arewa wannan ayama kuma tsakanin gidajen nan wani wanda shi ba shi da gida ba shi da daki kuma ya zo ya ci mu a yaki kun mu gaishe ba kasashe ne ba nijar kasa ce mali kasa ce ko mabar ma wayance su yan ecos kin kalmar sa su su benin su najeriya nijar da birkina da mali kamar ka ɗauki gida uku ne kawai wannan gida uku sai a ce akwai wasu mutane sun zo suna ta ba su kashi kuma su ba su da ɗaki ba su da gida kuma kuna da ɗaki ko kuna da gida kuna da jami'an tsaro masu tsaron gidan kuna da dukiyar da kuke sa dan tsare gidaje kuma su ba su da dukiyar ba su da jami'an tsaron ba su da gida to ina suke mala'iku ne su ina suke uwa kuma haka ma wai masu gidan a samu waɗansu kuma masu ƙarfin gidaje da makaman da suka fara kuma su zo su rika taya su yakin wa'annan kuma har yanzu a shekara goma hallo ba a kashe wa'annan kyau ba a kama su ba ba gan su ba dan Allah wani wani irin tatsin ya ce wani wani abin hankali yana ɗauka jama'a mun ba magani da Allah kuma sai masu gidan nan sai ga kai abin ya kasa karewa suka ce kai mu yanzu wani masu bamu gudunmuwar ku tayye ku kyale mu da wa'annan yan uwan namu da basu da daki basu da gida basu da makamai basu da gwamnati mun ishe su je kuka ce a'a ba za ku huta ba to wannan wani daman kenan ba rabiya kuka zuwa ba taimakon aka zo ba akwai wani abu ya kirke shi eh mu akwai wani abu a kasa wallahi akwai ba ma a kasa bane a fili ne ai a gudun suna kwasa zinare kaga ana ta shigo da kwantina kwantina ana wata to me aka kun me aka hudda ba ku harba dan kartushi ɗaya ba kuma ana shigo da kaya to me me aka yi to da Allah yanzu mutum mai hankali a ce wai Allah ya kubutar da mu daga wannan kuma ya rika jin hakan bai yi ba anya wannan bai kamata a gashi bishatiri ba abinci ga kwalwarsa to wallahi wajibi ne a matsayin mu na musulmi irin waɗannan ayoyin na alkur'ani mai girma dole ne mu rika auna su da hankali da hankali mai lahiyayye mu ga ya alakar mu da waɗannan mutanen ta dace ko bata dace ba bata dace ba bata dace ba eh bata dace ba sam su koma can gehe idan sun sun iya alakar da alkur'ani zo da ita ta tsakanin arne da musulmi mu yi ta yarjejeniya da inci da hurriya ba wace mu ne suka yaƙe mu ha muka zama bayan su a daman tarda mu ne suke suka yaƙe mu da zalunci ka san wanda ka ciwo a yaƙi shi da kake bai da shi bawa ko a zauwa ne kawai ake da ƙarfin tsiya aka karkashe iyayenmu da kakanninmu ba su yarda ba a haka aka hi ƙarfinmu ba bayi ba ne mu a haka ba aka ce an ba mu inci shekara 60 ba mu iya leda ba mu iya ashana balle takalma kawai sai mun je wata ƙasa kuma ana karatu babu nau'in injiniyarkin da babu babu nau'in kowane karatu ana amma muna nan kai daidai allura lahiyayya babu sai in mutum yana da hali sai ya je inda suke duk mutumin da yake da wadata da hali idan ba shi da lafiya idan yake zuwa sai ya je wajen su kuma ba mu inci wale da inci ne wani komi ba mu da shi kuma gashi muna da Allah ya bamu to shi yasa Allah da kanshi ne yake ga mana su suwa ne yanzu ku ne wa'annan mutanen kuke san su wala yahibuna wa tu'minuna bil kitabi wa yadhalun qalu aman idan kun mutu kun samu labarin wani alheri sai ka cize yatsa in tamsusukum hasanatan da wani abin alkhairi ya samu gare ku Allah ya ce tasbuhum sai bakanta musu ne ba sa jin dadi wannan ba sa jin dadi yanzu mutumin da alheri zai same ka yake jin dadi ya damu wani abokin hudaka ne masoyin ka ne zai iya taimakon ka wa in tusbukum sayi'atin idan kun samu matsala mummuna abu ya samu ko yunwa ko talauci ko wata alloba ko wani wane ne ya farahu biya sai su yi farin ciki da murna da wannan samun abu yanzu waɗannan su ne abokanmu to da ta aka in kace arabu da su ma ka fi ɗan ta'adda zama ɗan ta'adda an waɗe ko ba waɗe ba an waɗa ko ba waɗe ba wai ka ce wa'in na arabu da su to kai ka yi ɗan ta'adda zama ɗan ta'adda Allah magana wancan zamu ko ta Allah Allah ne ce mu rabu da su shi ne aiki ta wai ku ne kuke san su ba su san Allah ne da kansu in alheri ya samu ku suna bakin ciki idan kun samu matsala ya farahu biha kuma suna alfahari da wannan to Allah sai ce ga magani wa in tasbiru wa tattaku amma in dai kuka yi hakuri eh ku yi hakurin duk wani takunkumin su duk wata matsalar su duk wani taimako da suke sun ce sun jage Allah ce in kuka hakura wa tattaku kuka ji tsoron Allah wallahi Allah ce la yadurrukum kai da kushiya wallahi ni da wani ayat duk wani kullakullan su da kutun guida da da makirce makirce Allah ce ba ya iya cutar da ku komi in ji Allah ba idan kun sami abu biyu in tasbiru in har kun haƙura kun bi Allah kun yi haƙuri kun bar saɓan Allah kun haƙura da duk wani abin da daga gare su dama me ma muke samu a gare su me wai duk abin da ake a cikin naka ne wasu a ce kawo kawo kawo sai a kwace sai a ɗan tsunguya ma sai a baka eh ka ce ka alhamdulillah wallahi an taimake ni eh su suke ba mu taimako su suke kama na ban mu da kari wai abin ka ne fa zaka samu da ka hoto da kajihu sai a amshi kawo kawo kuma sai a ɗan tsunguya cikin kashi goma sai a baka ɗaya wai ka rika jin daɗi kuma haka ne wallahi muke da su haka ne Allah ce amma in tasbiru wa tattaku in kuka hakura kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a makirtu su bai cutar da ku komi haka Allah ya ce mu ji tsoron Allah mu yi hakuri me yasa inna Allah bima ya'malu muhit shi Allah dangane da duk wani tsare-tsaren su da kullakullan su ai ilimin shi ya kewaye su Allah yana kallon su ai Allah tunda kana ganin su Allah ka san yadda kai mana da su Allah kamar yadda ka raba mu da Faransa ka raba mu da Amerika Allah kuma ka yi mana maganin makirta su duk abin da suka kulla Allah ka mayar musu ka tura can cikin gidajen su da dakunan su da kasar su a gaba daya amin to da haka wannan wajibi ne a matsayin na masu imani mu yarda da maganar Allah subhanahu wataala akan alakar mu da wannan mutanen kuma dole in an zo a bada musu to idan aka ce wa'ina mutanen ba a sa su ba a cikin wannan to da su ba za a bada misali da su abu jahil ko kuma karatun zamu koma irin na iyayen da kakannu ba ni baki baka masara innal ladina amanu kadi masu imani mutanen madina wa amilu salih suka yi aiki kyaukyawa sahabban annabi kira ce um haka ake tafsiri da jalalaini ba innal ladina kafaru kaga kafaran makka da mushrikan larabawa haka hake a da shi ne karatu ya adal kitabi ya ku yahudu da nasara mutanen bani isra'ila haka ne ake da da Allah haka alkur'ani ya sauka a alkur'ani a daidai ke da kowane zamani eh shi yasa da an dako wayancan sai a dora akan wayannan eh shi ne daidai kawai wani ya ganin wani malaman suna shishigi wasu suna shiga a ba shi haka Allah ya ce Allah ka tabara bismillah aha Allah bai tambaye ka A'a. Aka to ai ina ga cikin darasin da muka yi a baya mun ka irin waɗannan aƙidu. na ƙur'aniyun wanda hawa-hawa ne wanda har muka bayanin wani wanda ya kai matsayin shi Allah ne maganar faida ko wanda maganar hakika maganar ƙur'anin muka cewa wani da ya koshi da suka koyi hasko suka yi aikin haji da makka wani sai ce in kai zama akwai wani gari wanda ake alakantar da shi da addini kai ba ba ma musulmin kirki ba ake kirki da ƙur'ani ba har muka kai maganar kai wani ya ce ba shi annabi ne annabi muhammadu ma babu shi ba aiko amma shi ya da shi annabi ne to duka wanda aqidu suna nan wanda duk lokacin da mutum ya bar alqur'ani da sunna akan fahimtar da magabata zai samu kashi akan hakan amma dai mu a gurin mu akan dukkan fahimtar ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai sallah arnidi ya ke arni a hausa duk wanda bai sallah kahudi al'adu ladhi bainana wa bainahum as-salah annabi ya ce abin da ya bambanta tsakanin mu musulmi da kafiri sallah duk wanda ya bar sallah annabi ya ce ya zama arni ya zama kafiri duk wanda yin zai kama kawai suna don yin ƙur'ani su mulmula shi da fasara da suke so wanda kuma ai yawa ne ai suna nan ai mana Allah ya sauke wanda mutum har yace shi annabi ne annabi ma ba aiko ba kaga wata na bismillah to gaskiya a ce musulmi ya je gurin da ake ma Allah madaukakin sarki shirka ana ambatan Allah uku ne yayi aiki bai dace ba saboda ya bada gudunmuwa amma akwai waɗansu abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi la'anta ga yin aiki a kansu ƙarara a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine kaman gidan giya kaga annabi sallallahu da ya tashi Allah ya la'anci mai sai da giya da mai dakonta da mai rubutunta da kaga anan gurin har mai islasin kaga zai shiga haka abin da shi bangaren riba inda ake amfani ta'amali da riba kaga nan masu aka la'anci da sakataren da waye da waye da waye da mai bada ta ko to wannan kiran a bangaren abin da shafi gurin ibada na yahudawa ko kiristoci ni a sani na babu wani hadisi kararar da ya kawo irin wannan la'antar amma a babi na tsantsani a matsayinka na musulmi na taka tsantsan akwai ma inda ake cewa mutum ya bala me ake cewa halal ma dan kumya ko to barantana gurin da za a ma Allah shirka karara a ambaci Allah na da da ko Allah Allah ne maryama Allah Allah Allah abinda har sama ta so ta ruguzo ta zo ta rugurguza duniya saboda an ambaci Allah da kuma a cikin kaje kana gyara haske a gurin dan ayi wannan abu a wannan abin gaskiya ba mutunci a cikin ko da abin halarci da ba da dalili kada zai iya cewa mutum an mai la'anta amma wannan dai bai dace a ce musulmin kirki yayi ba in dai mutum ya san haka da ne na ji liman yana magana yace wala ta'awudu yake to kaga nake da ya kan aya ba mala shi wa ta'awwada ala birri ku yi taimakekeniya akan abin da ya shafi tsa'a ga Allah da tsoron Allah wannan ce ai kudi aka bashi ko kudi aka baka ai taimako kai saboda idan aka ce kai kadai ka iya in baka zo kai ba ai kaga abu zai ba wala ta'awwada ala ismi kada ku yi taimakekeniya akan duk abin da yake sabon Allah ne da kuma zalunci saboda haka wannan liman ya janyo aya ba kenan ka gani a rayi halin dai wannan bai dace ba haramun ne Allahu alaikum salam wala akwai wani wani babban Mm.
a cikin gwamnati nan Mhm.
suka bidiyo shi Mm.
to magana zan ce kai har yake babu labarin ma ya kuce shan su da goma sha biya ba Na'am.
dukkan su Allah ya taimake shi shi ma ya kunna su Mhm.
guda tara daga cikin su Mm.
suka kowane ma ya cikin gwamnati Mhm.
ruwa da kuku daga ciki Mm.
Me yasa